بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake dawowa a turmi na biyu cikin wannan darasi na mustalahul hadith daga littafin tuhfatul mubtadi da sharhi manzumatul baiquni a wannan safiya ta asabar safiyar 19 ga watan sha'ban shekara ta 1447 wanda ya dace da lissafin watan 7 ga watan fabrairu 2026 daga wannan masallaci na Yusuf Dogo cikin garin kan giwa a karamar hukumar arewa a jihar kebin nigeria cikin wannan daura mai albarka ta wato jama'ati za ta biya da kamata sunna ta karamar hukumar arewa allah ya saka da alkhai za mu tashi inda ma da yake cewa daga shafi na sha takwas da ya ce ammal hadith fa huwa ma udifa ila nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyyatin aw khuluqiyyatin والأكثرون على ترادف الحديث والسنة yace aka ce hadisi shi da ake ta dandana akan shi dinnan abinda ake nufi shine ma udifa ila annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam abinda aka danganta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min qaulin magana a ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce au fi'lin ko kuma wato aiki a ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya aikata kaza au taqririn ko kuma a ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga ana yin abun bai hana ba au sifatin ko wata siffa khalqiyatin ne wannan khalqiyatin ta halitta wanda Allah ya halicce shi akai au khuluqiyatin ko siffa ta dabi'a halitta shine irin tsarin halitta shi cewa yana da gashi da yake rufe kunnuwansa yana da wadataccen kai yana da murmushi yana da wushirya yana da daradaran idanu kaga wannan khalqiya ne yana tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam yana saurin yana tafiya a a shi ba gajere bane shi ba zankale ne bane shi mutum ne matsakaici to wannan duka khalqiya kenan au khuluqiyatin ko kuma siffa ta ɗabi'a cewa shi mai haƙuri ne shi shiru-shiru ne shi mutum ne mai kawaici shi mutum ne mai kyauta shi mutum ne mai sanin ya kamata shi mutum ne wanda ya iya zama da mutane duk waɗannan halayen nashi da ake faɗa cikin shama'i su ne kulikiya duk suna cikin hadisi na fata mun gani wal aktharuna mafi yawan malamai ala taradufil hadisi wa sunna suna ganin da hadisi da sunna kalmomi biyu ne wanda suke wato synonyms suna iya wakiltar junansu inda yake daga bayan shi lafazin sunna ma'anar shi ta faɗaɗa zuwa ga wato abin da ya fi hadisi faɗi da sunna ita ce aƙida sunna ita ce shi'ar na addinin gaskiya sunna ita ce tambari na ainihin mabiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sauransu wal'ana yace to yanzu bayan wannan yar mukaddima yatimmu shuru'u insha Allah fi bayanin anwa'i lati dhakaraha an-nazim bari mu shiga cikin bayanin abubuwan da shi malamin ya ambata na daya as-sahihu hadisi sahihi hadisi ingantacce bada an-nazim bi aqwa hadhihi al-aqsam al-madhkurati fi al-manzumati wa 'alaha rutba malam baiquni da ya zo ya fara da mafi ƙarfi cikin nau'o'in hadisai wanda kuma shi ne na ɗaya a cikin lissafin jeren giyan nau'o'in hadisai wa huwa alhadifu sahihu shi ne hadisi sahi faƙala ya ce awwalu has sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashidda aw yashidda aw yu'al yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi ya ce awwaluha na farkonsu as-sahihu shine sahihi wa huwa shi sahihi shine mattasala abinda ya sadu isnaduhu isnadinsa walam yashudda bai fandare ba aw yu'al ko ya samu tangarda yarwihi adlun wanda ke ruwaito shi shine mutum wanda yake mutumin kirki dabitun mai hadda an mithlihi daga irinsa mutumin kirki mai hadda mu'tamadu wanda yake abin dogara an amince da shi fi dabtihi a wajen haddasa wa naqlihi da yadda yake bada labarin awwaluha ay al-anwa'ul ma'dudatu fi an-nazmi wadancan da aka ce wali min aqsamil hadisi to na farko da za a kawo lissafin farko as-sahihu shine ingantacce huwa fi lughati a harshen larabci aka ce kaza sahih shine as-salim min as-saqam wanda yake warkake daga ciwo lafiyayye wal ilal wanda yake warkake daga duk wata tangarda an ce insanun sahihun misali lafiyayyen mutum ke bai da ciwo bai da wani na ƙasa bai da wani shagidewa wa hadduhu fil istilahi agun malaman malaman hadisi kuma huwa yace bi taskinil ha'ilil wazn ana karantawa da wahwa irin karatun qalun ko wahwa a lil wazni an sa mishi daurin ne saboda karin waƙa ya fita daidai mattasala isnadun shine abinda isnadin shi ya sadu da juna walam yashurra aw yu'an ba yi da tangarda ba shi da illa wa ma'a zalika yarwihi bayan rashin illa da rashin tangarda kuma yarwihi ay yanquluhu ila ghairi wanda ke ruwaitowa zuwa ga wani sa adlun dhabiqun tamu dhabt shine mutumin kirki mai cikakkiyar hadda an mithlihi aifil adalati wa dhabt ya ruwaito daga irinsa wajen kirki da nagarta da hadda wadhalika fi jami'i tabaqati sanad ya zama duka kowane mataki kowace gaba cikin gabobin isnadin mutanen kirki ne masu hadda suke riwaya daga mutanen kirki masu hadda irinsu wa ya tamilu an yakuna arada bi hada a iya fassarawa kuma a ce yana nufin anna hadal adala wallazi tamma dhabtu cewa wannan a wato mai adalci wanda haddashi ta cika wallahu ala wa qawluhu cewa sa da yafi dhabtihi wa naqlihi mutamilun annahu qasada bi qawlihi fi dhabti al isharatu ila dhabti sadr wato an yadda da shi a wurin haddasa hadda kirji wa bi qawlihi wa naqlihi da kuma ya ce wa naƙalihi dabtul kitabi an yadda da shi a wajen kiyaye wa littafinsa saboda hadda iri biyu ce a gun malaman hadisi akwai hadda kirji irin wanda ake cewa ya haddace da ka mutum ya saurari karatu ya naɗe shi a ƙwaƙwalwarsa ko a kirjinsa in zo kuma ajiya bayan da shi wannan shi ne dabtu sadri akwai kuma haddan littafi su a gun malaman hadisi wanda in yaje koyan karatu zai je da littafi ya kwafe duka hadisan ya karance su a gaban malam sannan kuma ya kiyaye littafin ba zai bari littafin ya samu wata matsala ba har ran da zai bayar da hadisin wannan shi ake cewa babtu kitabi wancan na farkon ya fi bayyana baiwar da Allah yake wa mutane wannan na biyun kuma ya fi ba da dama ilimi ya tabbata lafiya saboda haka malaman hadisi suna haɗa duka biyu su Ahmad ibn Hanbal su Abu Zur'a su Yahya ibn Ma'in duka biyun suke hadawa za su rubuta kuma su haddace idan sun babarwa da haddasa in haddata zo da irin dan adanci sai su duba littafi dan su tabbatar haka suke yace a hasilun nazm ma'ana wannan gaba ta waƙe cikin kasidan nan baiti biyun nan annas sahiha cewa shi hadisi sahihi mattasala isnadu shine wanda isnadin sa yake ya sadu da juna bai naqali adalin ta hanyar ciratowar mutumin kirki babitin mai hadda mu'tamadun fi dhabti wan naqli abun dogara wajen ciratowar sa da bayarwar sa an mithlihi ya roto daga irin sa wala min shidda bi fandari ba auyu alko ya samu tangarda wannan shine in an an juya baitocin zuwa zance gaba gari tahriruhu to ga bayani dalla dalla game da wannan tarihi as-sahih fil istilah yanqasimu ila qismayn hadisi sahihi a gurin malaman hadisi ya kasu zuwa gidan al-awwal kashi na farko sahihul li dhatihi wanda a karankin kansa da ƙarfin kansa ya inganta wallazi zakarahu an-nabi shine wanda malam ya ambata ana wa huwa mattasala sanaduhu bi naqli abin talib dhabt an mithlihi ila muntahahu min ghairi shuhudin wala illa shine wanda isnadin sa ya cika ta hanyar ciratuwar mutanen kirki masu hadda kowa daga irinsa tun daga farko har ƙarshe babu illa babu tangarda babu shiri qauluna da muka ce mattasala ai al-ittisalu huwa sama'u kulli rawin min ruwatihi min shaykhihi aw ma yaqumu maqama as-sama' kal ardi aw al-ijazati ala sahih me yake nufi da ce isnadin shi ya sadu da juna shine yace huwa sama'u kulli rawin kowane mai riwaya ya zama da cewa ya ji karatun kunne da baki min riwati cikin masu riwayan nan din shekhu kowa da ya ce malam wane ne ya gaya wa ya zama da gaske ne ya gamu da wannan malam ido da ido malamin ya karanta mashi bakinsa da kunnensa au ma ya kuma makama a sama ko kuma wani abu da zai zauna a maimakon saurare daga bakin malam kamar wani kal'am kamar a ce shi ya jawo malamin baki daga ko a koyon ƙwarani ne akwai malamin da zai maka talƙi sanda kake koyanta da baki akwai malamin da kuma za ka zo ne ka karanta hadda ya saurara ya baka ijaba to haka shi ma hadisi wani zai zo ya saurara gaban malami malamin ya karanta mashi wani kuma ya zo da hadisan ya riga ya kwafi hadisan malamin ya ce haddasa kun fulan kala haddasa fulanu fulanu fulanu malamin ya saurara ya gyaɗa kai cewa daidai ne awul ijaza ko kuma abin da ake ce mai ijaza shine malami ya baka damar cewa wannan littafin nawa ka je ka ruwaita daga gare ni na halasta maka ba tare da ya koya maka shi dalla dalla ba saboda ya yarda matakin ilimin ka ya kai kai haka al sahih a bisa magana ta inganci wannan shine shar'i da farko al ittisal kaga sai an haɗu malami da ɗalibin ɗalibin ya tashi ya je garin su malamin ko malamin ya zo garin su ɗalibin ko sun gama a makaranta ko sun gama a aikin hajji a tabbatar dai sun gamu sannan kuma ya saurari karatun na ɗaya kenan wa qauluna isnadu as-sanadu shi isnadi huwa tariqul musilatu ila al-matn ita ce hanyar da ake bi akai kan matani wa huwa ma'khudun min martafa'a wa ala min safahi al-jabal وذلك أن المسند يرفعه إلى قائل أصلا أبن دعيك تيما السند شيني أبن دعي سما نجك الدوسي ميسا أكي amfani da shi wajen wannan magana saboda shi mai kawo hadisin yana ɗaukaka hadisin zuwa ga na sama da ya faɗa au ma'khudun min qawlihim fulanun sanadun ko kuma daga faɗin larabawan suka ce fulanun sanadun wato mu'tamadu abin dogara ne shi وذلك أن المحدثين يعتمدون على السند في الحكم على المتن saboda su malaman hadisi suna dogara ne da isnadi wajen yin hukunci ga mace ba sa kallon mata ne shi kadai su ce ya inganta ko bai inganta ba sai sun kalli isnadin da ya zo da shi wa yufidu littisal wa bi qaidi littisal in da aka ce ittisal ukhrija an fitar da kullu ma fi sanadihi saqatu duk abin da isnadin shi akwai wani gibi ko akwai inda ya tsage to ya fita daga wannan lissafin baya cikin sayi kaman bi in qafa'in ta hanyar a samu gibi guda daya au idalin ko gibi guda biyu a waje daya wawulo kenan au irsalin ko ai gaggawar kai hadisin ta yadda ba ambaci sahabi ba daga tabi'i kawai a ce annabi ya ce au ta'aliqin ko a cire farkon isnadin autar lisin ko kuma a yi magudi waɗannan guda biyar ɗin za a iya tunawa wanda muka darasi da su a baya su ne asbabu a abba'at ta hanyar sakar cewa rauni na iya zuwa wa hadisi ta fuskoki guda biyu ko ta hanyar gidi a isnadi ko ta hanyar raunin wani cikin mazaje to ta hanyar gibi a isnadi su ne waɗannan guda biyar ɗin munƙafi mu'udali mursali mu'allaki mudallasi malamin mu malal bani Allah ya gafarta mai kullum yakan gaya mana sanda yake kawo mana ilimin cewa mu yi kokari mu rike ma'anar su domin fasara su da Hausa ba za ta saka san su ba amma ya zama duk sanda aka faɗe su kawai ka san me suke ne kamar yadda ma'aikacin asibiti duk abin da aka faɗa a asibitin nan ya san me ake nufi ko da bisa sunan shi da Hausa ba amma ya san wannan shine kaza to hadisi idan ya samu ɗaya daga cikin waɗannan tangardodin a isnadin sa ya zama mardud li sababi saqatin fi sanadi in kitai shine gidi abin cika cewa wani da yace daga wani ba su hadu ba akwai wani tsakankanin su wani tsakankanin su kamar yadda kai kawai sai ka bude baki ka ce Abubakar Gume ya ce idan bincike ya tsananta sai a gane kai baka taba gana Abubakar Gume ba baka taba zuwa Kaduna ba shi kuma hala bai taba zuwa kan giwa ba a ina kuka hadu wani malamin ku ne a sakandare a sakwace ba ku labari amma da kabo kawai sai ka ce abubakar gumi ya ce to wannan in ka tsayi ke wataƙila tsakaninka da abubakar kuma akwai hammacin biyu malaminka ya ji daga nashi malamin shi kuma ya ji daga abubakar gumi ko malaminka a sakandare din nan a zuru shi kuma shi ne ɗalibin mu ce sama'il idris shi kuma sama'il idris shi ne ɗalibin abubakar gumi amma duk sai ka yanke su ko kuma wannan malamin naka shi ne ɗalibin yusuf sabba daga cikin shi kuma shi ɗalibu a bakar gudu kage yanzu akwai mutum biyu tsakaninka da bakar gudu to shi ne mu'udar mu'udar ke nan kage gidi ya yi faɗi ko kuma irsal shi ne tabi'i tabi'ai suna yawan yin wannan in ya zo magana kawai sai ce annabi ya ce ba zai faɗi sahabin da ya gaya masa shi malaman hadisi suna jan numfashi ba za su tunkuɗe shi kai tsaye ba ba kuma za su karɓa kai ɗaya ba sai sun yi bincike sun tabbatar a ji wannan magana ba a watsi da mursali gaba ɗaya ba kuma a karɓar shi sai an tantance in aka tabbatar da waye ya faɗa waye tsakankanin to za a iya karɓa kuma ana samu marasil na irin sa'id dan musayyab yana yawan cewa annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam da bincike tsananta sai aka gane wanda yake gaya masa shine Abu Hurairah malamin sa ne kuma sirikinsa baban matarsa so da haka yakan ji kunyar faɗin sunan shi to haka na kuma ta'aliq ta'aliki shine a cire isnadin daga farko kamar yadda in ka dauki bulugul maram ko riyadus salihin za ga da hadisan babu isnadi sai dai an abi huraira an luqman ibn bashir an al-bara ibn abi an aisha an hafsa an ummi salama duk wannan sunan shi ta'aliki ina isnadojin nawawi ibn hazir sun daddada isnadojin wannan mu'allaka a haka da ba dan an san inda yake ba ba za a ce ya inganta amma saboda an san asalin sa duk wannan zamu dinga muke kawo mu ce an abi huraira qala qala sallallahu sunan shi ta'aliki to shine sai ka mala ya ce kaka ce rataye ba rataya bace irin wannan ta masu farauta ba rataya bace sunan shi kawai mu'allaka ko mu'allaka au tadlis akwai kuma tadlisi wanda da gangan malamai suke yin shi ana ce mishi magudi wato mutum ne ya ji hadisi daga wani wani kuma ya san wani yana da matsala to yin yago kawai sai ya faɗi sunan shi yadda ba za a gane shi zai kuma ya faɗi sunan da da an ji an san wane ne don an san wane ne za a ce kayi ya dai to zai faɗe shi domin sunan da ba za a zata ba tadlisu shiyukh kenan ko kuma tadlisul isnad sai ya ce an abinda bai ji ba baki da kunni amma ya san an faɗa ranar bai zo makaranta ba malamin ya bada karatun dan ajinsu ya gaya mashi me ya kwanye faɗi dan ajinsu da ya gaya mai tunda dama malamin shi ne an san suna tare kawai sai ce daga malam wani kaga da gaske ne daga malam wani ne amma ba da gaske bane kunne da baki ya ji zama ku duba irin kalilin cewa malama hadisi hatta malaminka in baka ji ranar ba ranar da baka ji nashi ba ba za a karɓa da gare ka sai ka faɗi waƙi gaya ma sai ka ce lahira to sai a ce yayi magudi to duk sai da malama hadisi suka bi saboda kwakulu basu suka lalubo duk mutanen da aka san su da irin wannan ɗabi'a suka lissafe su cewa wani in yace an magudi ne wani in yace an babu komai kowa an san halinsa kowa da an yi profiling din shi yadda za a gane shi to waɗannan su ne guda biyar da ake ce musu almardudu bi sababi saqatin fi isnadin wa alaikum salam hmm hmm in ya ce haddasa na sai a ce to yau bai yi shegiyar yau ya yi gaskiya yanzu ce haddasa na irin su baqiya ibn wali da ire-iren su an zo a faɗi su فإذا لم يتصل السند فالساكت يجهل حاله وبهذا يضعف yace idan isnadin bai tabbata ba bai cika ba an samu inqibai kaga ba a san menene wanda babu a wajen ba a san halin sa ba da haka sai sai a raunata abu na ɗaya yake abu na biyu yace bi naqalil adl wane ne al adl huwa al muslimul balighul aqil dole ya zama musulmi a gaban da kafi albalik banda yaro wanda yake ya balaga a shar'ance ya san ciwon kansa shari'a ta hau kansa al'aqil mai hankali banda mara hankali banda mahaukaci banda sahu banda wanda yake mai rikitacce kwakwalwa allazi ghalabat alaihi fa'a to ga wani wata gaba mai muhimmanci ce wanda kirki ya galabaici rashin kirkinsa wasu in su zo sai su ce wanda yake asalimu min asbabil fisiki wa khawarimul muru'a wanda ya kubuta daga abubuwan da suke na fasikanci da kuma abin da ke zubar da mutunci kamar sai su malamai suka ce akwai matsala a wannan magana domin aka kalle ta wannan magana to babu adadi ke domin babu wani mutum kamar da khatibu ya faɗa babu wani mutum sai da zama da wani fasikanci wato yana da wani mai fasikanci shine karkacewa daga kan daidai to ma'asumi shine kare baya karkacewa ci dan haka a ce kawai wanda da'a shi ta galabaici rashin da'arsa wanda wannan kuma ko alahira da haka ne za a tsira Allah ka samu tsira amma babu wani mutum sai da zama da wani abu na laifi ko wani abu na gazawa ko wani abu na sakaci ko wani abu na barna da yake bujiro mishi nan da can wajen muru'a ma saboda ita kuma muru'a ita ma akwai maganganu a kanta muru'a shine mutunci to mutunci da sanin ya kamata ya bambanta daga al'umma zuwa al'umma daga lokaci zuwa lokaci daga al'ada zuwa al'ada to kaga bai da bai da babi kenan kowa sai dai sai yake da irin nagarinsu daga maganar mutum da suturarsa da mu'amalarsa da irin shige da ficensa ake gane waye mai mutunci waye mara mutunci amma a wani gari sunan shi mai mutunci in yaje da wannan yanayin a wani gari ba dole ne mai mutunci ba yanzu misali kaina da babu rawani din nan ba na yin rawani ina jin kuma a duniya ban yi shi kamar sau biyar ba akwai inda ban yi sai zauna haka ce zan karanta ba ce ya malami ko ba rawani can da wannan aifa tsara ce misali ko akwai inda mutum bai isa ya je da ya ce zai karanta ba babu babbar riga a jikin shi babu babu gari ko ko babbar riga a ce ya saka irin kaftani haka sai a ce tsirara yake yawo wani malamin mu kullum na ba da wannan misali wani malamin babban malami ne ba a gaito shi daga zari ya je sokoto ya gabatar da jawabi aka ji ilimi malam farfesa ne na jami'a to a wurin akwai wani najin ko wazirin sakwata ne ya wuce sarkin musulmi yana mikewa da zai jawabi ya ce to ga malami dai har malami amma tsirara yake a wurin ya yi finishin ɗin shi saboda kaftani ya saka malamin da kashi ke ba mu labari ya ce ya ji kunya rana ce wannan tsirara yake yawo yau shi za ka to tun daga zaria har sokoto ka to ka ba da karatu haka amma kuma kana yawo tsirara to tun daga nan sai dauki mataki din zai tafiya yana da manyan riguna zai dauki babbar riga kala uku hudu sai saka a motar shi ya saka manyan kaya wanda in ya je ya ga yanayi to sai nemo zai canza kaya inda shi kuma dan boko ne bai saba yawa da babbar riga ba ka gani to yanzu a a a Kaduna ko Abuja wani zaka same shi bai da babbar riga a cikin duka kayan shi ko ranar bikin shi bai saka babbar riga amma kaga ana ai ba zai yi ba tare da cewa kuma nan yafi zafi mamakin ma da ni nake kenan me yasa ga zafi amma kuma kai suka jibga kaya akan su ba su bari su sha iska ba to al'ada ce ko ina da al'adar su yawa akwai wurin da a Sheikhul Albani Muhammad Nasiruddin ya taba bada labarin cewa yana yana lokacin yana gyaran agogo kuma yana malami wata sai ya hau keke ya je shagon ya dawo ashe yan jarida sun gan shi irin masu yin inda ranka na abin sai da aka ruwaito labarin ana ta mamaki cewa wai malami ne yake hawa keke inna lillahi ana ta labari ana mamaki domin a wurinsu wannan faduwa ce a ce malami akan keke har gare ta faka ba to ko yanzu ba kasar saudiya suna da wannan tunanin ba sa iya fahimtar cewa wai malami wai yana ma yana ma tuka mota da kanshi ana ganin kamar ya mai da kanshi bayan dole a ce malamin yana da direba zai zauna ne shiru baya magana ya dan yi lullubin na haka kamar wani mala'ika baya a jin ta bakin shi sai dai karatu kawai to kaga kowa da irin al'ada su ko to dan haka ita muruwa ba ta da wani dabit sai dai abin da ya tabbata a shari'ance shari'a tana ganin shi a matsayin mutunci to wannan wajibi ne a rike kaman karanta surutu kaman karanta ainihin hayaniya kaman sanin mutuncin mutane kaman gaddul basar da ire-iren su waɗannan su shari'a ta yi ta san da su to ana so a ga malami da su mai karantar da addini ana so a cikin adalcin shi a ce mutumin kirki ne wanda in an zo cikin al'umma wannan al'umma suna mai kallon mutumin kirki al'umma shi akalla su kalle shi a matsayin mutumin kirki ko da an yi wata al'ummar yana da wani abin da ba haka ake yi ba so da haka za ka ga a yadda misali nan muke cewa in mutum ya fito sallah limami sai ya sa babbar riga ya yi rawani ya sa hula za ka yi ba kuma wani masallaci ka ga limami da suit in riga 'yan banki din a ingila ko a malaysia haka suke za ka yi ba wani masallaci wanda ya taɓa ba maka za ga mutane suna yawo da zani mutanen indonesia kuma ko limamin juma'a ne haka zai daura zanen nan ya fito to kwatanta muna a ga mutum da zani akan mambari ce subhanallah an jefa mala jifa ya kama shi haka za ta tara shi a fita da shi yana lafiya da wada wallahi ce a kai shi gun masu rukuya ranar sai dai a nemo na'i to wannan abin lura ne cewa muruwa ga yadda ake lissafinta ina fata mun gani fa qauluna al muslim أخرج الكافر بند كافر سواء كان كفرا أصليا أم كفر ردة بند كافر شن كافرين أصلا كافر هو مسلمي wanda ya ridda duk ba karban hadisin shi amma shi kafiri za iya karban hadisin da ya ji yana kafiri idan sanda zai bayar ya musulunta kaman wanne kaman hadisin Abu Sufyan na cikin sayul bukhari da yake bada labarin cewa ya je kasar ruma kasuwanci sarkin garin ya tsaye da shi cewa a tambaya wane ne mafi kusanci da sabon annabin nan aka ce gashi nan ce to ka tsaya a gaba ku ku tsaya a baya zan mai tambaya in yayi ƙarya ku nuna cewa ƙarya yi aka mai tambayoyi akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to kaga san da yake yin wannan wato amsa tambayoyin a lokacin ba musulmi bane shi amma san da ya bada labarin ya musulunta to wannan ana karba albaligu akhraja as-sabi banda yaro fasabiyu la yumayyizu al-umura yaro baya tantance abubuwa was-sidq wal-kadhib bai tantance gaskiya da ƙarya wa ma huwa min kalami rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa ma huwa min kalami ghairi bai tantance me magana annabi me ba ta annabi wa min huna la yuqbalu ada'uhu bil ittifaqi daga nan ne ba a karban abin da ya bayar shi ma za a iya karban abin da bayan ya girma in ya faɗa cewa da muna yara kaza ya faru in ya zama zakakuri ne to ana karba akwai sahabbai da dama da suka rayu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har ya mutu basu balaga ba irin su Anas Abdullahi dan Abbas Hassan da Husaini da ire-irensu da wancan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba kansa har gashin bai taba yin bai taba zama fari ba har ya girma as-sa'id ibn yazid kanshi yayi shekaru da yawa amma akwai inda annabi ya dafa kansa yana yaro to iya inda gashin annabi sallallahu alaihi wasallam hannun annabi ya taba iya gashin to iya wannan bai furfura ba har ya tsufa duka sauran yayi fari amma iya nan yana nan baki sidik asaid ibn yazid yana dan shekara shida ko bakwai annabi ya rusu to zaka ji suna cewa wannan yace na tuna annabi ya man murmushi ko ya guntsurwa ya fesa mini ko na kwana a gidan shi a ɗakin matar shi ji ibn abbas kenan ko amma da da suka girma suka bada labarin amma san da suke yara ba za a karba ba so yaro bai iya mayyazewa yaro yanzu in sunan malamin islamiyyar su malam ibrahim ko kaduna aka je da an ce malam ibrahim sai ce mama na islamiyya shi abun shi babu wani malam ibrahim sai malamin su zai iya ganin kai ce sannu malam kana tafiya kai da malaminka kai kai ne malamin islamiyya su kuma da malaminka in ya ce maka sannu malam idan shi wancan malamin naka mai san girma ne ya ce yawwa sai yawo ya ce ba da kai nake ba da malamin mu nake shi ne san ka ba kai kuma kai ne malamin malamin sai ba ruwan shi ba kuma yaro bai mujamala zai ce kai ba da kai yake ba kina ruwan shi da kai san ta matsayi ma ko saboda ka ba a karban ada'in yaro al'aqil akhrajal majnun banda mahaukaci mahaukaci akwai mahaukaci wanda yake mahaukaci mai duka ko mai datti wannan mahaukaci ne zuriya ko kuma mahaukaci sahu wato wanda hauka take bujiro mai tana tafiya shi ma ba a karba hadisinsa sai in an tabbatar yanzu yana cikin halin hankalinsa sai sake cewa yace allazi galabat alaihi ba'a wanda da'a ta galabaice shi ukhrija man galabat alaihi alma'asiya to banda wanda saban Allah ya galabaice da'arsa fa huwa alfasiq shine fasiki Allah ka kare mu daga fasikanci wato duk wanda yake wani abu cikin kaba'ira wasa da sallah shan giya zina shan wiwi caca saba wa iyaye cin riba sata da ire-irensu duk wannan suna cikin kaba'ira da kuma baya ga wannan kamar yadda khatibu yake faɗa yake cewa da kuma wanda yake au idamati sakhat ko wanda yake da yawan wasa baya daukar abubuwa serious wal khala'a da wanda ya kwabe rigan mutunci wal majun da wanda ya dauki addini wasa yanzu ko za ga har a cikin masu wazi akwai irin wannan wanda wa'azin shi kawai dan asharalle ne to wannan al'asu ba a karban addini daga gare shi gaba amma za ga abin takeici su aka kuma yayatawa matsayin malamai wanda ya hau mumbari zai zai yi saki baki yayi batsa yayi wasa da dariya fiye da kima wani ma ya kwatanta muryar mata wani ma ya ruwaito ƙarya ko ya kirkiri labari ya faɗa irin wannan su mutane suke tsammani wai malamai su za ka ga ana gayyata gari gari ƙasa ƙasa an san su a ko'ina su ne wato malamai masu kafasa wannan ba malamai ba ne ko ba abin saurare ba ne ko ba abin ka amince musu game da addinin ka ba ne annabi sallallahu alaihi wasallama yakan zauna ya karantar da mutane aka ce za a yi shuru ne inda ka san an daura musu tsuntsaye a kansu saboda zance ne wanda yake mai shiga jiki kai zance ne ma ha'ayi kuka kamar yadda irbadu yake cewa ko mau'izatan wajilat min halqulu wa zarafat min haluyun hakuka ake amma wanda zai zauna a majalisin karatu ai ta kyakyacewa ana ta dariya malamin yana ta kama tasha ana ana ana cewa sai gari ya waye ko ana ta kabbara ana ta ihu wala wannan duka ba tafarkin wa'azi ne na gaskiya ba ba tafarkin wa'azi ne na gaskiya ba jama'a ya kamata mu dawo cikin kete mu Allah ubangiji ku zaku gafarta ma wani lokaci saboda su audience din sun fi son haka sai malamin ya biye musu na taba jin wani malami da ya ce wasu mata wallahi ba zan ja muku aya ko hadisi ba tunda labaran nan kuke so su kaɗai zan baku kaga wannan ya tashi daga babu kul inna ma undirukum bil wahyi Allah ya ce ka ce musu ni ina muku wa'azi ne da alkurani shi kuma ya ce kawai su rutu zai musu wai har yana cewa ba zai ja aya ba zai ja hadisi ba Allah ya yafe mu shi da mu da shi gaba daya fa ula ila yusafuna bil adalati fasikai da masu sakin baki da masu mai da wa'azi wasa da dariya da marasa daraja to waɗannan ba a siffanta su da matsayin masu adalci walaisu min ahliya kuma ba masu adalcin bane wa'ala haza ƙarƙashin haka fal'adalatu adalci hiya ita ce galabatu ɗa'aci ya zama nagarta ɗa'a ta yi galaba wa zuhurin listi ƙamaci zama mutum mai ƙaƙƙe ne yana tafiya alal janta babidun da aka ce ai tamu dabtu mai cikakkiyar hadda wa dabtu fil lugha huwa al-hazm wa luzumu shay shine tsayuwa akan abu mutum ya tabbata akan abu wa habsuhu kuma ka iya rike shi wa hifzuhu ka iya kiyaye shi wa filistira agun malamai kuma huwa al-hibbu shine haddace karatu wata ya da faɗakuwa akan karatun alkhali fil galibi min as-sahwi wash-shakk wanda mafi lokaci zai zama babu rafkanuwa babu shakka duk abin da aka karanta duk abin da aka karanta kana karanta shi daidai shakka bata cika bujiro maka ba sai dan abin da ba a rasa ba na dan adam akwai cikin malaman hadisi wanda kwata-kwata ba a taba samun su da shakka ba irin Imam Ahmad ibn Hanbal ba a taba ruwaito ba kan da hadisi yayin shakka ba irin ya ibn Ma'in irin ainihin wato Sa'id abun abun nan Abdurrahman ibn ibn Qattan da makamantansu akwai wanda kuma ana samun su da shakka nan da can irin su wannan kenan kamar a ce kamar Hamad ibn Salama ana samun su da haka ɗaya-ɗaya ba a rasawa irin akwai wanda suke yadda kasar suna kallo a cikin lauhin mahfuz irin su shuba wani ma in yi shakka sai sun gane irin yadda kasar dai a ana cewa gangaren kafu bane irin da suke shan fari din to shine tamu dabt wanda alkhali fil galibi min as-sahwi wash-shakki babu rakkanuwa babu shakka wal ghafla babu kuma gafala wato rashin daukan abin da muhimmanci lima fi sadr ga abin da ke cikin kirji na hadda kirji wal kitabi ko kuma abin da ke cikin littafi ga wanda yake amfani da littafi halatayi tahammul wal ada a lokacin koyo hankalinka na kai sanda ake koya maka shine at-tahammul wal ada da lokacin bayarwa shi ma hankalinka yana kai dole sai an samu duka biyu wa qawluhu qawluna cewa da muka yi tamu dabti ukhrija khafifa dabti an fitar da ne wanda haddashi shi ba ta da karfi fa hadisuhu hasanun duk da shi ma hadisin shi mai kyau ne amma bai kai matakin sahi ba wa sayyi'ul hibzi da kuma wanda yake da mummuna hadda in kana da makaranta hadda ka san ga dalibai kala uku ne gani akwai mai karfin hadda akwai mai matsakaiciya hadda akwai mai mummuna hadda mai karfin hadda shine wanda duk in yazo baka tilawa zai shanye ta tsaf ko yarinya wadda baka shakkarta a ko ina za ta bada shi baiwa ce daga Allah akwai wanda shi kuma sai ana ta yi akai a kawo akai a kawo har ya iya tsakatsaki kenan akwai kuma wanda kullun sai ya shigar da wata aya cikin wata ko ya tsallaka wata sura ko ya dauko karshen wannan aya ya saba wancan wannan sai dai haka za a yi hakura ne a yi ta mata addu'a dai Allah ya sa ta samu ji dan kaga wanda ba da ka sa ta a cikin harkar musabaka ta wato cikin makarantar ka to wannan shine sayyul hibz haka za ka ga duk dalibai haka suke akwai masu first class akwai masu second class akwai enter the class akwai yan pass to banda sayyul hibz shine wanda hadda shi take rikicewa fa hadithuhu da'ifun hadisin shi mai rauni ne sannan akwai kuma fahishul galat wanda kuskuren shi yafi daidan shi yawa wannan yawanci ma a makaranta hada ba a bashi hada sai dai a ce kawai ya karanta da musafi ko ya dai iya tilawa ya iya karantawa daidai to alhamdulillah an samu abin da ake nema amma ba magana ce to ka kawo shafi uku gobe ko ga rabin izu an baka na sati to wannan shine fahishul galat kaga akwai akwai tamu dabti khafifu dabti sayyul hifzi da kuma fahishul galat wannan sune nau'i hudu na mutane ta fuskar rike abu akwai first class akwai second class akwai third class akwai first ina fata mun gane shi wannan fahishu galati fa hadisuhu matruhun hadisin shi abun watsi ne wa yuqalu matrukun ce an yi watsi da shi wa man jama'a al-adalata wa dhabta fa huwa thiqatu bil ittifaq wanda ya hada nagartar dabi'a da kaifin basira din nan to shine ake ce mishi athiqa kaji malamai sun ce fulanun thiqatun wane amintacce ne wato an amintu da halayyarsa an kuma amintu da karfin karatunsa wa ahlud dhabt tam ala maratib to su din ma fa daraja daraja ne ba'daha aqwa min ba'd wasu su sun fi wasu wa yashmaluhum jami'an ismu dhabt tam amma dukan su ne sunan su masu cikakke hadda akwai wanda zai zama 100 bisa 100 wani 99 wani 98 wani 97 daga in ana musabaka za ka ga wani rabin maki ke raba har ma a kasa gane waye fi cancanta ma a bashi akwai wani abu da ya faru a abu din wani lokaci aka zo ana so a bada best student na duka university ko na duka faculty sai zama yara guda uku duka suna da point daya kowa misali yana da 4.90 kuma dole guda daya ake so a ce muka rasa da zan sai wani ba da dabara ya ce to a duba record ɗinsu tun daga 100 level zuwa yanzu da suke fanaliya wane ne tun da ya fara a first class yake waye kuma kawai tsautsayi ne yasa ya hau first class yau waye kuma ya taba sauka ya dawo sai aka samu ɗaya daga cikin yaran tun da ya zo first class yake wani kuma ashe a sanisan nan kaɗai ya hau ɗayan kuma yana sun ma'amalu sun makafaru sun ma'amalu sun makafaru daga na an samu david ko kaga dukansu samu dabti ne amma ɗaya fifice su ta wani waje to ana iya samun haka misali da za a ce ahmad ibn hanbal tamu dabti ne shu'uba tamu dabti ne abu zur'a tamu dabti ne imam malik tamu dabti ne imam shafi'i tamu dabti ne dukan suna cikin tamu dabt amma aka zo wajen tantancewa kowa akwai da za a tantance wa ya fifiko a cikin su wannan bandama duka zalaka ce irin ta malaman hadisi dan makawai na faɗa mana rana akalla mu iya appreciating ya suke abu ba wai sai mun zama malama hadisi ba wannan ma a zamanin malama hadisi ma ya kare ba a malama hadisi kamar yadda Ahmad Shafi yake cewa ya sa challenge yake cewa in mata sun isa dan Allah su ƙara haifan wani irin Ibn Hajar ma tun da ya mutu shekara ta 500 da 852 yace shi dai har yau bai sake gani ko ya ji labarin wata mace ta haifi wani mutum irin shi ba ce yana yana yana daura wa matan musulmin duniya gaba ɗaya challenge don Allah su ƙara haifan irin shi ba sake ba sai aka haifo su da suka dan suka dan kama hanya su shaukani su suyuti su ire-iren su da kuma wanda aka yi a zamanin nan su albani su ahmad shakir su ethiopi amma dai malami irin wanda ake ce ma alhafin na hadisi to ana ganin daga ibn hajar kamar ba a sake ba in ji iji amur shakir to da aka yanzu ma dama yin malaman hadisi wani abu ne wanda yake shuhun mustahil yadda kasan ba za a ƙara malamin ƙwar'ani irin warshu ko irin ƙalun ko irin hafsu ba sai dai ka yi iya abin da za ka yi allah ya ce mai ka ci musabaka ka je aikin haji shi kenan daga nan ta samu miji kwamishina shi kenan ya allah sa albarka amma dai irin wannan malamin ba za a sake ba Allah ne yake juya zamani haka kuma kowane zamani na baya albarkarsa ba ta kaiwa wanda ya gabace shi ko mu yanzu jama'a da za mu iya mai karatun boko mai zurfi duka kowa dakta ko ina kaje kaman kaje asibiti daktoci ga sanan baza-baza amma za ka tara 'yan bokon baya wanda yanzu galibin su wasu duk sun mutu ko sun yi ritaya ko sun yi shekaru iyakacinsu diploma iyakacinsu nce wanda ya tsanani shi ne ya digiri amma za ga karatun bakonsu ya fi namu ne yanzu albarka kuma sun fi mu ma tsabar ilimi ma sun fi mu in suna turanci ma za ka ji ba mai sani magana ba goyon bokon yanzu to haka ilimi yake a iya samun wanda yanzu a ce profesa ne a hadisi profesa ne a usul fiki amma ilimin shi ba zai kai irin ilimin waɗancan ba kuma ilimin kama kai yanzu ba zai yi albarka ko ya nagarta ba sai ka jingina da su kuma ka san falalarsu ka san alkhairarsu Allah ya gafarta musu sai yake cewa an mithlihi ai fil adalati wad dabt ya kwafo da ya ruwaito daga wani irin sa wajen adalci da hadda fa yakunu sanadu min awwalihi ila akhirih musalsalan biman hadha wasfu sai zama cewa isnadin tun daga farkon shi har karshen shi sarkakiya ce wadda duk irin waɗannan mutanen ne masu hadda ila muntahahu ai ila akhir sanad har zuwa ƙarshe sawa'un kana nihayatu ila sahabi shin ya tabe zuwa ga sahabi aw man duna ko na kasa da sahabi din gairi shuhudin abra abran na anhu nazim bi qawlihi wa lam yashudda yace ba tare da shuhudi ba me shuhudi shine fandara wa shuhudi fil lugati al infirad wani ya kadaici da wani abu duk mutane su zo da uniform na makaranta iri daya sai a ga wani shi ya zo da kayan gida to wannan yayi shuzuzi duk mutane liman yayi sujuda kowa ya tafi sujuda wani na tsaye shidubi ne wannan dole za a kallata wannan menene faru da shi kuma gane duk an shiga sahu shi ya zo ya ya ya ya ya ya tsaya wuri daban duka taron mata ne kawai sai a ga wannan miji ɗaya a ciki shi shazi shine wanda za a ga ya bambanta da abin da ake a wajen to shazi a hadisi shine mutum ya ruwaito abin da ya bambanta daga abin da aka saba ji a makarantarsu gashi nan yace mukhalafatul maqbuli liman huwa aula minhu aw tafarruduhu bima la yatahammalu shine mutum wanda an saba karɓar riwayarsa amma sai ya saba ma waɗanda suka fishi yawa ko wanda ya fishi nagarta wato ɗalibai ne daga makaranta ɗaya misali mu ɗauka makarantar imam malik ya da ɗalibai da yawa suka zo da riwaya su muhammad ibn maslamat al-qadari muhammad ibn yusuf at-tinnisi isma'il ibn ukhti malik abdullahi ibn wahab al-misri da ire-irensu har mala sai su zo sai su ce ga abin da imam malik ya karanta da mu sai wani kamar yahya ibn yahya al-andalusi shi kuma sai ruwaito wani abu daban sai a ce yayi tafarrudi wannan tafarudin shine shiburu kamar yadda da muke zaune din nan gaba daya in aka tashi bada labarin da za a ce an yi karatun na a masallacin Yusuf Dogo sai wani kawai ya je ya faɗi wani abu daban cewa ba masallacin Yusuf Dogo bane ce a haba kai ko wani ka dai manta ne kaga dole ba za a karba ba shine shibuzi din ina fata mun gane zaka ga yana cikin natural laws da muke aiki da su da yayanka za su zo duka su faɗi abu sakon da aka bayar daga islamiyya sai wani ɗaya ya ce ba haka ba ne dole ɗayan za ka fara tuma shi to kai ya aka yi naka daban dole za ka yi bincike a kira malamin islamiyya a ce duk sun ce kaza amma wane ya ce kaza daga nan za a kama bakin zaren ko shi ne shiruji kenan ya ce au tafarrudu hudu ma la ya tahammalu ko dai ya saba wa 'yan ajinsu ko kuma shi kadai ya kawo maganar da a ɗabi'ance shi ɗin bai kai ƙarfin a ce shi kadai ya faɗe ta ba shi kadai ya faɗa sauran ba su faɗa ba waye shaidanka bayi da shida ce a kai kuma kasan bayi da za a shi wannan magana da gare ka kai kadai saboda mene saboda an san shirman shi ko an san bai isa yi wannan ba walhasilu annahu ta haƙaƙa haƙa'ul maƙabuli fi ma yarwi wato shine ashudud shine mutumin da aka saba karban riwayarsa amma yazo da abin da yau yayi kuskure ba za a karba ba warba ma utrika alal khata'i da'ifi aidan wani lokaci akan ce mishi utrika alal khata'i da'ifu aidan ana ce mishi da'ifi sawa'un ulima bil mukhalafati aw bi tafarrud shin an gane cewa yayi rauni ne dan ya saba ma wasu ko dan ya kadaita da shi kama sai a ci ibahu insha Allah ta'ala za a fadi shi a gaba a sai ce au illatun qabihatun abbara nazimu anhu bi walam yu'al wa fi nuskatin walam au yu'al yabu da au yu'al ko kuma walam yu'al wal illatu fi lugha illa ita ce ciwo a harshe tangarda wani abu wanda ya lalata lafiyar isnadin wa filistila qadihun khafiyun wani abu koyayye wanda yake sukan nagarta hadisi yatrafu alal hadisi wanda zai aukowa hadisin yujibu raddahu wanda zai sa dole a tunkuɗe shi ma anna zahirar salamatu min tare da cewa a zahiri bai da wannan ciwon kama sai ya ce babu wato ita illa ban mutunta da ciwo shine akwai mutumin da akwai raunin da da an ga hadisi an san rauni kowa ma na iya ganewa akwai raunin kuma da sai wani da wani suke ganewa alal misali duk mutumin da ka ganshi kwance mota ta buge shi ga jini na jikin shi baka bukata ce maka wannan mara lafiya ne ba sai likita ya gwada ba ce wannan sai dai Allah ya sa ma ko da sauran ran shi ko ko mutum ga yana yana amai ko ya rame ko yana kwanci a gadon asibiti an kakkafa mishi na'urori duk wannan sunan shi mari amma akwai wanda yana yawo haka kamar lafiya sai ya tashi aure ana zuwa ai gwaji sai a ce yana da hepatitis ai HIV positive ne ai SS ne ga wannan mara lafiya ne amma yana yawo a cikin mutane kamar sayi to ita ce illa a hadisi abinda zahiri kamar babu da ba guda ba ba a gani ba kuma shi yanzu wannan wannan irin mara lafiyar da ke yawo cikin mutane kwararren likita in ya gan shi zai iya hasashen bai da lafiya da haka da ya yi binciken sai binciken ya tabbatar da abin da ya haka shi dama ya gan shi idan shi ya kada ko harshen shi ya yi kaza ko yana magana yana yawan tari ko yana yawan yin fitsari ko yana yawan jin yunwa ko baya iya yin bacci kullum wanda mu sauran gama garin mutane ba dole daga wannan mafahimci bai da lafiya ba amma shi masani da ya gan shi kamar yadda irin yan rukuya suke cewa ko da sun gami aljanu sun sani da gaske ne ko ba da gaske ba ne kasan mutanen rukuya sai a hankali wasu su daga yan da fara ne wasu su Allah ya kyauta to shine illa wani abu wanda in dai aka tabbatar da shi to hadisi ba zai kai labari amma a zahiri kaman babu shi yace za a zo a yi magana akan shi a gaba misalus sahihi li zati zai baka misali a aikace na hadisin da ake cewa as-sahihu li zati kawai manta hanyar yana magana akan as-sahihu ne li zati hadisin da a karankin kanshi ne ya inganta za mu zo mu ji kuma as-sahihu li ghairi da zati shi ne wanda yake zaman kanshi kamar dan siyasa wanda da kanshi shi ne ogan kanshi to le zati yake ko kuma dan siyasa wanda siyasan gina da wani yana da oga yana da godfather bai isa ya kai labari da kansa ba ko to shine wannan yace haddasana Muhammad ibn Idrisa ya dauko wannan riwaya daga littafin Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal wata riwaya ce guda daya mai ban sha'awa babu irinta Ahmad Ahmad yace حدثنا محمد بن محمد بن إدريس الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا ونهى عن النجش ونهى عن بيع حبل الحبلة ونهى عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالثمر كيلا وبيع الكرم بالذبيب كيلا يعني باقي ne yana bari malan kashe mana ko da muka sabata mana sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina muhammadin wa alihi wasallam